بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما هو والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ انظر لنا بهذا المحضر ولتعطفه بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين bayan haka ƴan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu barkamu da sake haduwa wannan harka mai albarka wadda ita ce harka ta goma sha shida a cikin silsilar karatunmu na littafin ahalari mun gama da farillai da sunnoni da mustahabbai da makaruhai na sallah ga baki ɗaya waɗanda malam ya kawo mana shi malam mai akhbari yanzu za mu shiga fasali wanda yake cewa lissalati nurun azimun haƙiƙa sallah tana da wani haske mai girma tushriku bihi qulubul musallina wanda da wannan hasken ne zukata na masu sallah yake haskuwa wala yanaluhu ilal khashi'un sai ce to amma ku ji da kyau wannan hasken ba fa duk mai sallah ne yake samu ba sai wanda yake da khushu'i a cikin sallah menene khushu'i a cikin sallah shine nutsuwar zuciya nutsuwar zuciya duk mutum da yake sallah zuciyar shi ba an ba tana tana masa ababe to zai yi ta yin sallan amma baya samun wannan hasken shi yasa ya lokacin da sallan take hana mutane miyagun ayyuka a inna salata تنهى عن الفحشاء عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر ko ai ta sallah kan hatana hani an fashai daga dukkan alfasha wal munkari da ababan ki wani sai yaga yana ta yin sallah amma alfashan ya kasa denawa ayyukan zunubin ya kasa denawa a gafarta malam dan Allah tambayi kanka anya lokacin da kake sallah kana samun nutsuwa a cikin sallan kuwa ko ko kana sallah faffafan zuciyanka na wani wuri in fa zuciyanka tana ciccina ababe lokacin da kake sallah babu nutsuwa a cikin wannan sallar to ba za ka samu wannan hasken ba to wannan hasken ku shi yake haifar da wancan a hana zunuban da hana miyagun ayyukan to shi sanya a nan yana so ya jawo mu zuwa ga abin da zai sanya mu samu wannan kushu'in wannan kushu'in ya haifar da wancan hasken wancan hasken ya karfafe mu cikin ayyukan ibada ya kuma karfafe mu cikin nisantar miyagun ayyuka to wannan shine babin da malam yasa dalilin da zai mana bayani kenan sai ce fa idza ataita ila salati so da haka idan ka zo zaka yi sallah fa farrigh qalbaka min ad-dunya wa ma fiha ka karkade zuciyanka daga abin tunanin duniya da duk abin da ke cikin duniya sai ka tabbatar duk labarin duniya ka fidda shi daga zuciya abin da ke cikin duniya ka fidda shi daga zuciya wannan shi zai alamta shi zai fara jawo ka zuwa ga samun wancan hasken washtagil بمراقبة مولاك الذي تصلي بوجهه kawai ka shagalta da kulawa da girman ubangijin nan naka wanda dan shi kake yin sallah shine kake wa sallah wato ka kai martabar insani qala akhbirni an al-ihsan fa qala an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ko wa take sannan ka kudirci annas salata cewa ita fa sallah خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود مرادي أكن صلى شيني wannan nutsuwar zuciya da kaskantar da kai ga Allah tabaraka wata'ala ta hanyar tsayuwar da ruku'un da sujada ba tsayuwar bace muradi ba ruku'un bane ce muradi ba sujada bane muradi tsayuwar da ruku'un da sujadar suna kira ka ne zuwa ga kaskantar da kanka zuwa ga Allah da samun nutsuwar zuciya da Allah tabaraka ta'ala wannan shine muradi cikin tsayuwar da ruku'un da sujadar ba wai mujarradin tsayuwar da ruku'un da sujadar ba shi ya sanya a fasalli salatul arifina bi rabbihim ko kai sallah irin sallar arifi masanin ubangiji shi arifi a wurin shi lokutan shi gabaki ɗaya sallah ne saboda ai wannan khushu'i da tawazu'in shine muradi a cikin sallah to shi kullun shi yake yi to da haka a gurin arifi wanda zai zo yana sallah ya yi ruku'un ya yi sujjadar ya yi amma ba nutsuwar zuciya da wannan a gurin arifi wannan sallan sallan na ko da a zahirin shari'ar addinin musulunci za ta ije masa hana shi kafirci ma'ana da wannan an tabbatar ba kafiri ba ne kuma da wannan duk abin da ya wajaba akan musulmi ya wajaba akan shi amma akwai abubuwa da yawa cikin gida wanda zai rasa shine samun kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala da samun hasken zuciya da kuma samun nisatan zunubai duk ba zai samu wannan ba saboda sallar shi ba ta kai yadda ake bukata ba sai ce wa ijlalun wa ta'zimun lahu da kuma girmamawa ne ga Allah bitta kabiru wa tasbih wa zikir zikirorin da kake yi da tasbihan da kake yi da takabirorin da kake yi kirawo ka ne suke zuwa ga girmama Allah a cikin zuciyarka ga girman Allah fa hafiz ala salati ka saboda haka yake ka kiyaye sallarka wa ma'ana ka kula da ita fa innaha azamul ibadat domin sallah ita ce mafi girman dukkan kowace ibada wala tatruki shaytana yal'abu bi qalbika kar ka bar shaytani ya rika wasa da zuciyarka wa yashgaluka an salatika ya shagaltar da kai daga sallarka hatta ya tsimita qalbaka har dai ka kai lokacin da zai shafe zuciyanka ma'ana ya shafe hasken da ke cikin zuciyanka wa ya harimaka min lazzati anwari salati ya kai ya haramta maka jin daɗin hasken sallah samun nutsuwa da jin daɗi na hasken sallah fa alayka bi dawamin khushu'i saboda haka na hore ka da ka dawwama nutsuwar zuciya fi ha a cikin sallanka fa innaha domin ita sallar da aka yi da nutsuwar zuciya kan ha al fashai tana hana dukkan alfasha wal munkari da munkarai wato ababan ki wato abubuwan da suke haramun mamuni a shar'an wa kabuha aqalan shine munkari bi sababil khushu'i fiha tana hana fasha da munkari din nan ne ta hanyar ta dalilin khushu'i da ke cikin ta in an samu khushu'i an samu wancan in ba samu khushu'i ba ba za ta hana ka duka waɗannan ba fasta'in billahi da haka ka nemi ta ya za ka isa zuwa ga samun wannan darajar da wannan martabar shine ce ka nemi taimakon Allah innahu khairu musta'an domin Allah shine mafi alkhairi wanda ake neman taimakon shi faslun sai ce wannan ga wani fasli daban li salati mafrudati sab'atu ahwalin murattabatin tu'adda alaiha ita sallah ta farilla tana da wasu halaye guda hudu guda bakwai amin guda bakwai tana da halaye guda bakwai murattabatin halayen nan a jere suke tu'adda alaiha wanda akan wannan halayen guda bakwai ne ake bayar da sallah din ake yin sallah arba'atun minha al-wujubi hali hudu jeranta su dole ne wa salasatun alal istihbabi amma uku su kuma jeranta su mustahabbi ne ma'ana waɗannan hudu waɗanda jeranta su farilla wato wajibi dole idan ka bar hali na farko ka cira su zuwa ga hali na biyu sallan bace ba amma waɗancan uku na ƙarshe wato na biyar da na shidda da na bakwai su ko da kana da ikon yin na biyar sai ka ƙetare ka yi sallah a hali na shida ko na bakwai sallan ta yi sai dai ka bar musu hali to za mu ji waɗanne halaye ne guda bakwai ɗin nan sai ce fallati alal wujubi halayen da suke zama wajibi a jeran tasu su ne awwaluha na farko alqiyamu bi ghairi istinadi mutum yayi sallah a tsaye ba tare da ya jingina da komai ba summa alqiyamu bi istinadi idan ba zai iya ba to sai ya diba idan ya tsaya ya jingina da wani abu zai iya sallah idan haka ne in a tsayen ya samu ya jingina da wani abu zai iya yi to a nan zai yi ta a tsaye ya jingina da wani abu shine hali na biyu summal julusu bi ghairi isnadi idan kuma ya ga ba zai iya yi ba a tsayen ko da jingina da wani abu saboda larura to ya shin idan ya zauna bai jingina da komai ba zai iya in zai iya a zaune bai jingina da komai ba sai ya zauna bai jingina da komai din ba yayi sallah summal julusu bi isnadi sai ce sannan kuma idan ma a zaunan ba zai iya yi ba sai ya jingina da wani abu to ya zauna ya jingina din shine hali na hudu sai ce fattartibu baina hadhihi al-arba'ati jeranta halaye tsakanin wannan halayen hudu alal wujubi shi wannan wajibi ne idza qadara ala halatin matukar yana da iko ya sallah akan wani hali min ha daga wannan halayen guda hudu wa salla bi halatin duna ha sai bar waccan halin da yake sai ya tafi na kasa da ita ba qalat salatu sallat tarawih misali mutum ne zai yi sallah zai iya yin sallah a tsaye tak bai jingina da komai ba kawai sai yin sallah ya jingina da wani abu to ba da wannan sallah ko kuma zai iya yin sallah a tsaye in ya jingina da wani abu sai ya ki kawai sai ya zauna ba da wannan sallah ko kuma zai iya a zaune bai jingina da komai ba sai ya zauna ya jingina da wani abu ba da wannan sallah ko kuma zai iya yi a zaune tare da jingina sai ya ki yin a zaunen sai kwance yayi ba da sallah wannan shine halayen sai ce wa salatatu allati amma wannan muna magana akan akan akan sallar farilla ne banda nafila zai magana a gaba kuma jinginar ma zai magana wata kalar jingina ce take bata sallah wace ce bata bata ba sai ce wa salatu lati ala al-istihbab amma guda uku halaye guda uku wadanda su jeranta su ba wajibi bane amma dai mustahabi ne an so ai haka hiya su ne an yusalli al-ajiz ala hadhihi salatu al-mazkura ala janbi al-amali mutumin da ba zai iya sallah akan waɗancan halayen da suka wuce ba guda hudu tsayuwa ba jingina sai tsayuwa da jingina ita ma ba zai iya ba to ya zauna ya jingina ya zauna kada jingina shi ba zai iya ba to ya zauna ya jingina shi ba zai iya ba to sai ya kwanta to a nan ya kwanta ala jambi il aiman in a kwantan zai yi an so ya kwanta a tsagin jikin shi na dama idan ma na daman ba zai kwantu ba sun ma'alal aisari to ya kwanta a na hagu idan na hagun ma ba zai kwantu ba sai ce sun ma'ala zahari to ya rigingine ya kalli sama amma waɗannan fa in khalafa fi salasati lam tabtur salatuhu ko da ya saba tunda dai duka kwanciya ce zai iya yi a tsagin jikin shi na dama amma sai ya bari sai ya a rigingine ko kuma ya a tsagin jikin shi na hagu sallan bata ɓaci ba ya dai bar musu habbi tun da dai damun kwance ce ai kawai tun da a kwance ne ko a yayi shayi almuhim dai in zai iya a tsagin dama yayi a nan in ba zai iya ba yayi a nan hagu sai in ba zai iya ba ne zai rigingine amma ko a yare ne in dai a kwance ne halin ya kai shi ga kwanciya to ko a yayi yayi yace wal istinad allazi tabtul bihi salatul qadir ala tarkihi huwa allazi yasqutu bi suqutihi sai amma jingino din da yake bata sallar wanda yayi shi a sallah wato na tsaye wanda ya jingina alhali kuma zai iya yin sallah ba jingina sai ya jingina to jinginar da za ta bata mai sallah ita ce jinginar da da za a janye abin da ya jingina shi zai faɗi wato ya jingina ya bada karfin shi duka da za ka lallabo ka janye wannan abu zai faɗi to wannan jingina ta bata masa sallah haka in a zaunan ne jingina da yayi ya ba da ƙarfi da wani zai dawo gefe shi bai gani bai janye wannan abin da ya jingina zai faɗi to wannan jingina ta bata mai sallah sai ce wa in kana la yasqutu bi suqutihi fa huwa makruhun amma idan irin dan jingina ne kaɗan haka da wani zai zo yau warce abin da ka jingina ba tare da ka sani ba ba za ka faɗi ba to wannan bai bata sallan ka ba amma dai ka aikata makruhi wato sallar ta yi amma dai ka zo da makruhi a ciki sai ce wa amma nafilatu amma ita nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam an yusalliha jalisan mutumin da in zai yi nafila zai iya yin sallar shi a zaune a tsaye kawai dan kanshi sai ya ga dama yayi zaman shi ce zai nafila a zaune sallar shi tayi wala hu nisfu ajril qa'im sai dai kawai yana da nisfu ajril qa'im yana da rabin lada na wanda ya tsaye kawai wato waccan farilla ta kiwa wannan tartibin dole amma nafila lafiya ta lau kawai sai nace zama zan yi in yi nafila ta a zaune sai ce to shikenan sallah ta nafila ta tayi sai dai kawai ina da rabin lada na wanda ya tsaye wa yajuzu an yadkhulaha jalisan wa yaqumu ba'da zalika haka zalika ya halatta in fara nafila a tsaye kafin in ida kawai sai in zauna in ida misali na tashi na yi raka'a daya a tsaye ta biyun kawai sai na zauna na ida ta a zaune yace ya halatta haka auya da kula ha qa'iman wa yajlisa ba'daha haka ya ya halatta ya fara wato yajuzu an yadkhula ha jalisan wa yaqumu ba'da zalika ya halatta mutum ya zauna ya fara nafila kafin ya ida kuma sai canza shawara sai ta je ya ida babu laifi ma'ana ka zauna za ka yi sallar nafila sai ka ce kai a zama za ka yi da ka zauna ka yi kamar raka ɗaya sai ka tashi a tsaye ka ida ɗaya shi kenan yayi ko kuma ka fara a tsaye kafin ka ida sai ka zauna shi ma yayi sharɗi dai kawai illa an yadda kula ha bin yatil qiyam fiha fa yamtani udulusuhu ba'da zalik sai dai lokacin da ya shiga sallar ya shiga da niyyar zai yi ta a tsaye nafila ce niyyar shi wannan nafilar ba zai zauna a cikin ta ba to in ba wata larura ta janyo ta zaman ba to bai halarta ya zauna ba saboda waccan niyyar da ya riga ya daura faslun wannan fasali zai mana magana akan yadda ake qara'in sallah sai ce yajibu yana wajaba qada'u ma fi dhimmati min as-salawati abinda ake abinda ke kanka na bashin salloli to ya zama wajibi fa ka tabbata ka rama wannan sallolin wala ya illu tafariqu fiha ba a so mutun yayi sakaci ya takaita wurin rabuwar su wa man salla kullu yawmin duk mutumin da a kullun zai yi sallar khamsata ayyamin sallar kwana biyar ya biya bashin sallar kwana biyar falaysa bi mufarritin to wannan ya fita daga wani tsayi waɗanda suke takaitawa ma'ana mutum ya ce mishi sallah ta kwanaki ko watanni ma ko shekaru wala Allah sai yayi Allah ya shirye shi yazo zai biya to wannan mutumin kar yayi jinkiri kar ya rika ta gobe ne zan yi a jibi ne zan yi a ya dage kar ya yi sakaci kar ya takaita sai aka ce da zai yi sallar kullun ya ya biya sallah ta kwana biyar kullun ya biya sallah ta kwana biyar to wannan ya fita daga matsayin waɗanda za a ce sun takaita ma'anar shi kenan da a ce ana binka salloli da yawa sai zama na kullun zaka biya sallan kwana ɗaya kwana biyu to wannan ka takaita ya kamata a ce misali a ka samu dai kana kana biyan kamar ta kwana biyar biyar haka wa yaqdiha ala nahwi ma fatahu sai ce sannan kuma zai rama sallar ne a yadda ta bar shi a yadda ta bar shi zai ƙara bayani yana nufin a yadda ta bar shi in kanat habariyatan qadaha habariyatan wa in kanat safariyatan qadaha safariyatan wannan sallar in ta barka ne kana gida wato ya kamata da lokacin da zaka yi cikawa zaka yi to yanzu ma in zaka rama cikawa zaka yi in kuma ta barka a halin bulaguro wato ya kamata a lokacin da zaka yi ta da zaka yi ta kasar zaka yi to yanzu ma da ka tashi rabawa zaka yi ta kasar ne sawa'un kana inal qada'i fi hadarin aw safarin shin kuma in ka tashi rabu wannan baka duba a ina kake kawai zaka duba a ya sallar ta barka misali kana halin bulaguro sai kake so ka rama sallolinka da baka yi ba a gida to kaga wannan sallar da zaka yi ta yanzu ta bulaguro kasar zaka yi to wanda zaka rama ma kasar zaka yi a'a tunda a gida ta barka zaka cika ta ne sai ka zo za ka rama sallar da ka bari a bulaguro amma yanzu a gida ne za ka rama ta kaga a ka'ida sallar ka a gida za ka cika to waccan ma ta bulaguran da za ka rama yanzu a gida za ka rama ta ne cikakkiya ko ko a'a za ka rama shi da kasan shi ne abin da yake nufi in ka tashi ramawa za ka duba halin da sallar ta barka wajen rabuwan ba halin da kake yanzu ba sai ce wa tartibu bain al-hadirati wa bain sirr fawaiti ma al-hadirati wajibun ma zikri jeranta sallah guda biyu da suka zo lokacin su ma'ana kamar azhar da al'asar ko magriba da isha'i jeranta tsakanin su ko kuma jeranta tsakanin sallar da ta zo yanzu da waɗanda suka barka yan kaɗan ba yawa su ne kaman guda hudu sai ce to wannan dole ne misali yanzu nan baka yi azhar ba sai la'asar ta zo to dole sai ka yi azhar sannan kai la'asar ba za ka ce to tun da yanzu la'asar ba ce ba bari in yi la'asar din kar jam'i ya bar ni in ya so bayan an gama jam'i sai irama zahar ba za ta yi ba dole za ka jera su haka idan ya sirul fawaid ne wasu salloli ne yan kaɗan waɗanda ba yi ba ba su kai na kwana ɗaya ba misali ba yi asuba ba ba yi azhar ba ba yi la'asar ba ba yi magriba ba sallah hudu sai ka zo kai iske isha'i shin za ka jona a isha'in da kai in ya so bayan an gama isha'in dan karka rasa jam'i sai ka zo ka rama waɗannan a'a dole za ka bar wannan jami'i ya barka sai ka rama waɗannan dan ya fi fawaid ne haka sallah hudu haka sallah uku haka sallah biyu haka kuma sallah daya dole sai ka jera sama in sun wuce haka ne shine sai amma wannan ma azzikiri tare da cewa kana yi a tune misali mutum ya manta bai sallah asuba ba sai ya zo ya iske jami'i sai iske a azhar misali da ya azhar sai bayan ya gama fitna to ai bai yi asuba ba to kauli anan in aka dauki mafhumul mukhalafa anan a wannan magana ta shi ina magana akan littafin shi kenan da abin da yake kawowa kauli akan wannan zancen nashi kawai zaka rama asuba ne saboda ai tare da mantuwa ne kai azhar din can ka manta ba kai asuba ba ba kana tuna bane shine yake ma azzikir shar'i ma azzikiri za zala shartu zal mashru akwai kuma kenan mafhumul mukhalafa shine idan kana idan mantuwa ne fa ma'an nisyani fa shikenan wannan tartibin bai wajabta ba wannan shine kaida guda biyu ce a nan a hadin wal yasiru arba'u salawatin fa anna sai ce da yace maka yasirul fawaid rabuwar sallolin da suka tsere ka yan kadan yana nufin sallah hudu ko kasa da hudu wa man kanat alayhi arba'u salawatin mutumin da ake bin shi ramuwar sallah guda hudu fa aqalla ko kuma kasa da hudu ma'ana ko uku ce ko biyu ce ko daya sallaha to zai rama wannan sallar qaulal hadirati kafin ya sallaci sallar da lokacin ta yayi walau kharaja waqtuha ko da lokacin ta koya fita wa yajuzu alqada'u fi kulli waqtin sai ce maganar ramuwa kuma ana ramuwa sallah a kowane lokaci me ma'anar shi mun sani idan mutum ya gama sallar asuba ba a halatta masa nafila ba har sai rana ta fito ta daga kadar rumhi wato tsawon gwargwadon rumhi gwargwadon a mashi na larabawa ko shi ne ake ta kamar zira'i ɗaya ko biyu sannan sai ce to haka idan bayan an yi sallar la'asar an san babu nafila har sai rana ta faɗi ko sai ce to banda ramuwa ita ramuwa kam ana biyan ta ne sallar ramuwa kam ana yin ta a kowane lokaci aka samu sai ce wala ya tanaffalu man alayhi alqada'u abu nabi gaba da ya kamata mu kula duk mutumin da yake da ramuwar sallah akan shi to ba zai nafila ba ana bin ka bashin sallah ba za ka yi nafila ba wala yusalli duha sai fara gano mana wasu wasu nawafil din saboda nafifi akwai waɗanda suke sunnoni ne masu ɗan ƙarfi akwai kuma waɗanda aka san haka sai ce to a duk sallar da aka wa suna to wannan tana cikin sunnoni masu ƙarfi sallar da ba a yi mata suna ba tana cikin nafilfili waɗanda raga'in ne kawai wannan dai ba shine tafsilin ba to da ya faɗi nafila sai kuma ya ƙara da waɗannan sunnonin sallolin sai wala ya sallar duha wanda ake bi bashi ba zai biyan bashin sallah ba zai sallar wannan sallar wallaha ba wala qiyam ramadan haka ba zai sallar tarawih sallar ashan ba wala yajuzu lahu illa shafa'u wal watr wal fajr wal idani wal khusuf wal istiqa ce kar in baka wahala banda waɗannan sallolin kaman guda biyar bai kamata wanda ake bin ramuwar sallah yayi wasu nafilfili ba amma waɗannan biyar din ko da ana bin ka ramuwar sallah ba laifi kai waɗanne ne su ne shafa'i da wuturi da kuma sallar rak'atai da fajri da kuma sallar idi guda biyu wato azumi da layya da kuma sallar kusufi wato sallar kisfewar rana ko wata wal istisqa da kuma sallar roƙon ruwa su waɗannan guda biyar nau'in sallolin nan biyar ko ana bin ka bashin sallah babu laifi za ka iya yin amma waɗanda ba wannan ba ba za ka yi ba wa yajuzu liman alaihi murqaba'u an yusallu jama'atan idza stawa salatuhum mutanen da ake bi sallah ta riga ta wuce ƙara'i ne ya halatta su yi jam'i da shar'i in sallar ta su ta zo ɗaya ana bi na azhar din jiya ana bin ka azhar din jiya za mu iya yi amma ana bin ka la'asar ana bin azhar ba za mu yi dafi ba kai azhar din ka daban in yi la'asar ita daban haka amma in sallar namu ya daidaita da rana da lokaci to za mu iya yin jam'in ta murama wa man nasiya adada ma alaihi min alqada'i mutumin da ya manta sallah nawa ne ake bi na yanzu sallah adadin la yabqa ma abu shakkun to zai zo yayi taramawa yayi taramawa har sai ya kai wani adadin da yanzu dai shakka ta fita daga zuciyar shi ya samu yaƙini yanzu cewa dai lalle ya samu nutsuwa adadin sallolin nan dai yanzu yana jin kamar ya biya to sai ya bari haka nan alhamdulillah za mu tsaya a nan karatunmu na gaba yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske shine karatu akan wannan sujudu sahwi za mu shiga sujudu sahwi wanda kuma yana daga abubuwa muhimmai na wannan littafin na bari shine maganan sallar rafkanuwa din nan dan ƙananan littafai na ƙasa-ƙasa babu littafin da ya magana akan sallar rafkanuwa kamar shi afdal din nan alhamdulillah allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih ma ugulik wal khatim lima sabaqa nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratik al mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdar al azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin